بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى اثره الى الدين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ايوا مسلمي ما سال بركه ci gaba da tafsirin da muke a wannan majlisi yau muna biyu ga wata ramadan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na da 1446 wanda ya daidai da biyu ga watan uku watan mars miladiya na da 2025 jiya mun tsaya a kalkashin fada Allah madaukaki da yake cewa utul ma uhi ilayka min alkitabi wa aqimis salata inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون من بيان أثر دا أكسام دا عبد الله بن مسعود دا عبد الله بن عباس na daga cikin ƙarshen abin da muka karanta asar na abdullahi dan mas'ud da abdullahi dan abbas wa yarda na ta kara tabbata gare su قال في الصلاة منتهى ومزدجر عن معاصي الله فمن لم تأمره صلاته بالمعروف ولم تنهه عن المنكر لم يزدد بصلاته من الله إلا بعدا وقال الحسن وقتادة من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فصلاته وبال عليه وانا آثار السنزمنتو بما غنغنو أكرمسو wannan asar na ƙarshe makufi ne a kan hassan sannan kuma ya zo a cikin wasu hanyoyi daban marfu'i sai dai akwai kuma ya zo mursal daga kata da makufi ne hannu daga magana shi dalilin haka malam malaman da suka yi ta hakikin wannan tsaba sun yi ɗan tsokaci a kan الأمر صلى قال هذا قالوا هذا من شأن الصلاة عندما يقيمها المسلم ويؤديها ويؤدي فرضها وحدودها كما ينبغي wannan sha'anin sallah ce wadda take hana mutum daga alfasha da munkari idan ya yi ba da wannan sallah musulmi ya yi wannan sallah ya ba da fallolinta da dokokinta da dukkan abin da ya kamata ويتدبر فيها وفيما يتلوه من القرآن yayi tadabburi yayi tsokaci a cikin wannan sallah da dukkan abin da yake karantawa na alqur'ani mai girma an tanha sahibaha an alfasha wal munkar irin wannan sallah ita take hana mutum daga alfasha da munkar da dole ne kai masallaci ya zama to ka san hukumce hukumcen sallah kuma ka san abin da kake karantawa ka san ma'anonin shi wannan zai taimaka ma wannan sallah ta kare ka daga dukkan abin da ya zama tuba da kyau to zalika lima fiha min tilawati alqur'ani almushtamal ala alwa'z ala almau'iza wannan kuma domin abinda karanta alqur'ani ya kumsa na wa'azi wa salatu tushghilu kull badani almusalli sallah kuma tana shagaltar da dukkan gangan jikin mai sallah إذا دخل في صلاته وخشع أخبت لربه idan mutum ya shiga cikin sallah tare da tsoro to sai zama to ya koma ga ubangiji shi wa zakara annahu waqiqun bayna yadayhi sai tana cewa ga tuwa iya gaba kuma iya gaban Allah madaukaki Allah na kallon shi wa annahu muttali'un alayhi wa yara to Allah na ganin shi na tsinkaye shi صلحت لذلك نفسه وتلذذت سيغنشي ta yi daɗi ta nagartu kuma ta ji daɗi wa kamarha irtiqabullah ta'ala sai zamanto kiwon ubangiji ya lullube wannan rai wa zaharat ala jawarihi jawarihi haibata sai zamanto a gaban jikin sai a ga kwarjini na sallah cewa gashi a gaban ubangiji ya jin tsoron ubangiji shi wa in hasala in kuma an samu wani abu au badrun min shay yukhalifu dhalika fa salatuhu lan taziduhu bu'dan 'ala Allah wa man yusalli khayr khairun mimman la yusalli malai ci duk da haka idan mutum bai samu ba wannan to duk da haka ba a ce sallan mutum ba ta ne sadar da shi daga ubangiji mun di yanda za a yi zai samu wani bangare dan bangare wani kaso na lada da kusanta ya zuwa ga Ubangiji kuma dukkan mai yin sallah shi yadda take to tahi ga wanda bai yayi wannan malam yace mu duba cikin tafsirin Imam Qurtubi rahimahullahu ta'ala na'am lan za mu tashi aka fada Allah ma kalkashin fada Allah madaukake da yace wala tujadilu ahlal
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجهد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون فدا الله مدوكا كيدين شي والله ولا تجادلوا أهل الكتاب أي لا تخاصموهم kada ku yi jayayya da rigima da waɗanda Allah madaukaki ya ba su littafi su ne kirista da yahudawa illa billati hiya ahsan ay bil qur'ani wad du'a ila Allah bi ayatihi wat tanbihi ala hujjatihi sai da abinda ya zamanto shine mafi kyau shine alqur'ani mai girma idan za ku yi jayayya to ku yi jayayya da hujja ta alqur'ani mai girma da kiran ya zuwa ga ubangijinsu da ayoyin shi da faɗakarsuwa a bisa hujjojin Allah wadda wa arada man ƙabilar jizyat minu a nan ahlul kitab wanda aka hana a yi jayayya da su su ne wanda suka karbi za su ba da jizya a kan cewa a yaƙi su ko kuma kan cewa sai sun shiga cikin musulunci sun zaɓu inda suna ƙarƙashin musulmi kulawa ta musulunci a neme su su musulunta in sun ce a a za su tsaya kan addinin to su ba da jizya domin kan yadda za a ba su wannan su ne ba za a yi jayayya da su ba sai da al'amuran da ya zama to alƙur'ani ne da kira ya yi zuwa ga addinin Allah madaukaki illa allazina zalamu minhum sai kawai wa'anda suka yi zalunci daga cikin su ai abau an yu'tul jizyata wa nasabul harba wanda suka ki ba da jizya kuma suka ce a zo a yaki suka yaki musulmi wannan kuma babu laifi a yi jayayya da su Allah ya ce fajadiluhum bisayf a wannan matsayi za ku yi za ku yi jayayya da su da takobi ko dai su musulunta hatta yuslimu aw yu'tul jizya ko dai su musulunta ko kuma su ba da jizya wa majazul aya illa alladhina zalamu ba za ku yi jayayya da su ba sai wanda suka zalunci ku li'anna jami'ahum zalimun bi kufr kuma dukkan su sun zalunci kawunan su da kafirci wanda ya zama to kafiri ne to babu babban azalimi kamar shi ibn sa'id sa'id bin zubair rahimahullah yake cewa hum ahlul harb wa man la ahada lahum sune wa'anda suke yaƙin musulmi kuma ba su da alkawali na yarjejeniya a ajiye makaman yaƙi tsakanin musulmi da kafirai imamu qatada da muqaddas suka ce sara mansuka wannan aya ta kasance shafaffa ce hukuncin hukuncinta an shahe shi da fada Allah maɗaukaki da ce qatilul ladina la yu'minuna billahi ku yaƙi waɗanda ba su yi imani da Allah maɗaukaki wa qulu amanna billazi unzila ilaina wa unzila ilaykum ku mu'minai musulmi ku ce wa ahlul kitab mu'min yi imani da abin da aka sabkar da shi a kanmu gare mu shine alqur'ani wa unzila ilaykum da abin da aka sabkar da littattafai wanda ba ku jirkita su ba daga Allah. Uridu idza akhbarakum wahidun minhum min qibal al-jizya man qabila al-jizya bi shay mimma fi kutubihim fala tujadiluhum alayh. Ana nihin cewa idan ɗayan su daga cikin wanda suka karba suka yadda su ba da jizya suka ba ku labari na abin da yake cikin littattafansu to anan kadda ku musu jayayya ولا تصدقوهم كما كذبوا كذبوا ولا تكذبوهم كذبوا قريه كذبوا وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا kuce mu dai mun yi imani da abin da aka saukar zuwa gare mu wa unzila ilaykum da abin da aka saukar ya zuwa gare ku shi kuma Allah bai saukar da abin da suka shirkita ba ya saukar da ayoyin shi ne da hujjojin shi wa ilahuna wa ilahukum wahid kuce ubangijin da muke bautawa da ubangijin da kuke bautawa Allah shi kadai ne wa nahnu lahu muslimun mu kuma gare shi ne muka mika wuya gaba ɗayan mu sabanin ku ku kuma kun gama shi da abeban shirka قال أخبرنا بالواحد المليكي أخبرنا محمد بن عبد الله النعيمي أخبرنا محمد بن يوسف أخبرنا محمد بن إسماعيل أخبرنا محمد بن بشار أخبرنا عثمان بن عمر أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه دقى ابو هريرة والذي تعالى تقال ثبت ليش قال يتي كان اهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام Yahudawa ko wanda aka ba ni tayi sun kasance suna karanta a taura da harshe na Ibraniyanci na Yahudanci sannan kuma su fassara abin da suka karanta da Larabci ga waɗanda suka musulunta. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن قال وانت سيرا الله da amince da tsara tabbata gare shi yace musu la tusaddiqu ahlal kitab kada ku gaskatar da ma'abuta littafi wala tukazzibuhum kuma kada ku kayyatar da su wa qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wace mu dai mun imani da abin da Allah ya saukar da zuwa gare da mun imani da Allah da abin da ya saukar gare mu وما أنزل إليكم da abin da aka sabkas zuwa gare ku wannan hadisi Imam Bukhari ya fitar da shi a cikin tauhid babu ma yujuz min tafsir at-Taurat wa ghayri haka malam Imam al-Baghawi ya fitar da shi a cikin sharh sunna wa kadhalika anzalna ilayka al-kitab haka nan muka sabkas ma da littafi ma kadhalika anzalna ilayka al-kitab فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجهد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون قال المؤلف رحمه الله زبان هكا قال أخبرنا سعيد عبد الله بن أحمد الطاهري أخبرنا عبد الصمد بن عبد الرحمن البزار أخبرنا محمد بن زكريا العزافري أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الدبري أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري أخبرنا أبي أخبرنا بن أبي نملة الأنصاري أن أباه أبا نملة الأنصاري أخبره أنه بينما هو جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي لوكة ليك زمني وجمع الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل من اليهود sai ga wani mutum bai hude ya zo ya shi wa marra bi janazatin wa murra bi janazatin sai aka huce da wata gawa idan ka ce janaza gawar da da makara tare in ka ce jinaza da gawar da makara da wanda suke suka raka ta abin ne aka wuce da gawa wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan bai hude iya zamne fa kana ya muhammad hal tatakallamu hadhihi aljanaza ya kai muhammad wannan gawa tana magana fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allahu a'lam fa zana wanda tsira Allah da mun ci tsara tabbata ga shi ce mashi Allah shine mafi sani fa kana yahudi yabba yahuda wannan sai ce innaha tatakallamu yace ai wannan gawa tana magana فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم يجي wannan bai hude ya wata wannan magana sai ce ma haddathakum ahlul kitabi fala tusaddiquhu wala tukadzibuhum wa qulu amanna billahi wa kutubihi wa rusulihi fa in kana batilan lam taqsuduhu wa in wa in haqqan lam tukadzibuhu zalla sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ma'abuta littahi sun zantar da ku wani zance to kada ku gaskatar da su kada ku karyatar da su Allah ku dai ku ce mun yi imani da Allah da littattafan shi da manzannin shi in abin da suka faɗi ƙarya ne to ku ba ku nihe shi ba ba shi kuka nufa ba in kuma gaskiya ne kuma ba ku karyata shi ba gane ko fada Allah madaukaki da ya ce wa kadalika ai kama anzalna ilaihimul kutuba kamar yadda muka sabkas littattafai zuwa gare su أنزلنا إليك الكتاب مو من سبكت القرآن يزوى غريب فالذين آتيناهم الكتاب وأن دمك باس للتتفي يؤمنون وأن دمك باس للتاك يؤمنون به يعني مؤمني أهل الكتاب أنا لهم مؤمنا يهودا وكريستوسي مثال عبد الله بن سلام akwai Abdullahi dan Salam wanda ya zama tona da cikin manya-manyan malaman Yahudawa wanda ya karyatar da su da abin da a lokacin da suka zo suka koyi mazana sallallahu alaihi wasallam ya tambaye su a cikin asaura akwai aya ta jige mutum idan ya yi zina sai suka ce babu a karanta sai suka tura hannu akan wurin da ke da aya ta rajin abdullahi dan salam ya ce daga hannunka da ya daga sai ga aya ta rajin a cikin wani daga cikin manyan manyan malamai yahuda wanda ya musulunta kuma ya kyautata musulunci shi haka nan da shi da abokan suka ce wa min ha'ulai kuma daga wa'annan yani ahlu makkata ana nihin mutanen makka man yu'minu bihi akwai wanda ya yi hannu suka ba da gaskiya da alkur'ani wa hum mu'minu ahl makka su ne mu'minan mutanen makka wa ma yashhadu bi ayatina illa al-kafirun ba wanda yake jayayya yayi musu da ayoyin mu sai kawai kafirai wa zalika anna al-yahuda arafu anna muhammadan nabi dan wannan wannan kuma dalilin cewa yahudawa sun tabbata cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama annabi ne na Allah na gaskiya sai dai ba abin da ya hana su su bi sai kawai girman kai da sun yi tamanin albishirin da suka samu a cikin taura da injila cewa zai kasance bai hude ne da suka zo suka ga balarabe ne sai suka yi watsi da suna gorawa laraba suna cewa ai akwai na annabin karshe wanda zai zo wanda za mu gamu da shi mu yake da yanzu da suka ga ba bai hude ba ne balarabe ne shi ke nan sai suka yi watsi da wannan sun san maza na sallallahu alaihi wasallam annabi ne na gaskiya wal qur'anu haq sun san alqur'ani gaskiya ne domin Allah ya ba da labarin wa jahadu sai suka yi musu qala qatada imamu qatada ya ce al juhudu innama yakunu ba'da al ma'rifa ba a cewa mutum yayi musu sai abin da ya san dama iya da ilimi a kai sai da karkashin ilimi wa ma kunta tatlu ya muhammad sallallahu alaihi wasallam baka kasance ba kana karantawa ya kai manzo sallallahu alaihi wa sallama min qablihi min kitab gabanin asar kasma wannan alqur'ani ba kasance ba kana karanta wani littafi min qabli ma anzalna ilayka alkitab wala taqutuhu bi yaminik kuma baka kasance ba kana rubuta shi da hannun wala taktubu ay lam takun taqra wala taktub qabla alwahy baka kasance ba kana rubutawa kana karantawa gabanin amma wahayi na alqur'ani mai girma idan lartaban mabutin da dai a ce gabanin ma amma wahayi ka iya karatu ka iya rubutu to da makaryata azzalume da sun yi shakku a cikin abin da kake faɗi yani law kunta taktubu aw taqra'u al-kutuba qabla al-wahyi la shakka al-mubtilun al-mushrikuna min ahli makka da mutanen makka mushrikan makka sun yi shakku wa qalu da sun ce innahu yaqra'u min kutubil awwalina ay karantawa da yake daga cikin littattafan mutanen farko wa nasakhahu minha sai kwafo wani abu daga cikin qala hu qatada wannan magana imamu qatada da yake wa qala muqatil imamu muqatil rahimahullah yace al mubtiluna hum al yahud sune yahudawa wa ma'anahu idan da shakku fika da sun yi shakku a cikin ka wata hamuka da sun tuhume ka wa qalu inna alladhi najidu na'tahu fi at-taurati ummiyun la yaqra wa la yaktub wa laysa hadha ala dhalika an da sun ce ma ai mu abinda muka samu a cikin taura at-taura na kama annabin karshe a cikin taura mutum ne wanda ummiyi ne ana nihin wanda bai iya rubutu ba bai iya karantawa ba kuma kai gashi in ka iya rubutu ka karanta kenan ba kai bane ake ne sai zama to Allah madaukaki da hikimar shi sai ai ko manzon shi ba tare bai san rubutu ba bai iya rubuta bai iya karanta ba sai Allah madaukaki ce bal huwa ayatul bayyina fi sudurin nabiyina ulul ilm بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون
cikamakin magana kore wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rubutu da karatu Imam Ibn Kathir rahimahullah yake cewa kad labista fi qaumika ya Muhammad min qabla an ta'ti bi hadha al-Qur'an ka zamna a mutananka ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam gabanin azuma ka zo da wannan alqur'ani umran shekaru da yawa la taqra kitaban baka karanta wannan littafi wala tuhsinu alkitabata wa ba fi rubutu ba baka kware akan da ba bal kullu ahadin min qaumika wa ghayruhum min min qaumika wa ghayrihim ya'rifu annaka rajulun ummi la taqra wala wala taktub kuma kowane mutum daga cikin mutananka da waninsu ma sun san cewa kai baka mutum ne wanda baka ummiyi ne baka iya karatu ba baka iya rubutu ba wa hakaza sifatuhu fil kutubi al mutaqaddima kuma haka nan ne kamar nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an tattafan da suka gabata a cikin at-taura da injila kama kana ta'ala kamar yanda Allah madaukaki yace allazina الذين يتبعون الرسل الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل إن وأن سكي بن منزل هو منزو وند زمنتو النبي بأمي وند بيئر بطوبة بيئر كراتوبة وند سكي سامش سكي سامن كمنش أربوشي أولوس أتكي التوراة والإنجيل قال وهكذا كما هكذا ne kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance da'iman ila yawmil qiyama har zuwa tashin qiyama la yuhsinu kitaba bai iya bayya iya kyautata rubutu wala ya kuttu sataran bayya rubutu ko da sataran guda wala harfan yadi ko da harafi guda ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayya rubuta shi da ne bal kana lahu kuttabun yaktubuna bayna yadayhi alwahiya bal ya dake masu rubutu wanda suke rubuta wahayi idan aya ko sura ta sabka manzana sallallahu alaihi wasallam ya sa su gaba ya ce ku rubuta wannan aya ga abin da Allah madaukake ya ce ku rubuta wannan sura a wuri kaza suna da war risalatu ila aqalim haka nan iya da wanda suke rubuta mishi takardu wasiƙoƙi wanda yake aika aikawa zuwa gabanin kasashe ko wakilansu wa man za'ama min mutaakhir fuqaha alqadi abil walid albashi mana yace kuma wanda ya raya daga malamai wanda suka zo daga baya misalan alqadi abil walid albashi wa man tabi'ahu da dukkan wanda suka bi ra'ayin shi annahu alaihi salatu wassalam kataba yawm al-hudaybiyah dan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta sulhu na hudaybiya hadha ma qada alaihi muhammad sallallahu alaihi wasallam abdullah hadha ma qada alaihi muhammad bin abdullah suka ce ya rubuta wannan abinda muhammad dan abdullah ne ya hukunta ko ya rubuta fa inna ma amanahu za ala zalika ruwayatan fi sahih bukhari malai imam ibn kathir yace ba abin da ya dau ya sanya alqazi abul walid albaji wannan magana sai ruwaya da aka samu cikin sahih bukhari thumma akhadha fa kataba ruwaya tana cewa sannan ya dauka ya rubuta wa hadha mahmulun ala ruwayat al-ukhra wannan kuma ruwaya da tazo za a tsora ta akan wata ruwaya da tazo daban thumma amara fa kataba fa kutiba sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni aka rubuta wannan alkawali ولهذا اشتد النكير من فقهاء المشرق والمغرب على من قال يقول الباجي على على من قال يقول الباجي وتبرؤوا منه malamai da yawa sun yi musu da abin da malamai sun yi musu na gabas da yamma akan abin da imamul baji ya faɗi kan cewa wannan ra'ayin shi ne wa inna ma arada rajul wannan mutum ya so a'ani baji mala ya ce baji imam baji alkazi baji ya so da wannan magana fi ma ya zaharu anhu na abin da ya bayyana a gare shi annahu kataba zalika ala wajhi mu'jiza cewa ya rubuta wannan rubutu a bisa fuska ta mu'jiza la annahu kana yuhsinu alkitaba wai ba dan ya iya rubutu ba kama qala sallallahu alaihi wa sallama ibaran an dajjal kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bada labari game da dajjal maktubun baina ainihi kafir da gaban a gaban goshin dajjal an rubuta kafir qala wa fi riwayati yaqra'u yaqra'uha kullu mu'min kowane mu'mini zai karanta ya ga a gaban tsakanin idanuwan goshi a nan goshin dajjal an rubuta kafir na'am saboda qala qala Allahu azza wa jalla sai Allah mai girma da waya ya ce, Bal huwa ayatun bayyana, bari dai ayoyi ne bayyanannu. Imam Hassan ya ce Al-Qur'an ayatun bayyana. Al-Qur'an mai girma ayoyi ne bayyanannu fi sudurin ladina utul ilm a cikin zukata ko kira sunan wa'anda aka ba ilimi. yani al-mu'minu al-mu'minin alladhina hamilu al-Qur'an ana nihin mu'minai wanda suka hardace Qur'ani mai girma قال ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وان يدعنا تكار تبتا ادرس وقتاده حكى امام قتاده يهودي رحمه الله بل هو يعني انا نبي محمد صلى الله عليه وسلم انا نبي انا محمد صلى الله عليه وسلم ذو ايات بينات ما ابوتين ايوي ne bayyanannu fi sudurin ladina utul ilm a cikin zukatan wa'anda aka ba ilimi min ahli kitabina ma abuta lillahi li'annahum yajidunahu bi na'atihi wa sifatihi fi kutubihi domin sun samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin littattafan su da tamannin shi wa ma yashhadu bi ayatina illa adh-dhalimun kuma ba wanda yake shayayya da musu da ayoyin mu sai mutanen da suka zama to azzalimi wa qalu hakanan suka ce laula unzila alaihi ayatun min rabbih dan menene ina ma a ce an sabko mai wasu ayoyi wasu mu'jizozi daga ubangijin shi kama unzila alal anbiya min qabli kama yanda aka sabkar da mu'jizozi a bisa annabawan da suke gabanin su ibn kathir rahimahullah da imamu hamza da kisai da abubakar suka sa suka karanta ayatu ala tauhid maimakon ayat sai suka karanta ayatu sauran malamai suka karanta ayatun da rabbi ayoyi daga ubangiji li qawli llahi li qawlihi azza wa jalla dalilin fada Allah madaukaki da yace kul innamal ayatu indallah ce musu wannan ayoyi ne daga ubangiji wa huwa al-qahiru qadiru ala irsaliha idza sha'a arsalaha kuma Allah mai iko ne mai mai iko ne idan ya so aika wannan ayoyi zai aika su idan a lokacin da ya so wa inna ma ana nadhirun mubin kace musu ni kuma ba kowa bane ba lalle ni mutum ne mai galgadi ga wanda ya sabawa Allah madaukaki galgade bayananne ga wanda ya unziru ahlal ma'asiya billah ina galgadin ma'abuta sako da wuta kuma babu babban sako kamar shirka walaysa inzalul ayati bi yadi tabku da ayoyi ba a hannuna suke ba wannan al'amari ne na Allah awalam yakfihim hadal jawab yanzu bai ishe su ba wannan ba da amsa ne ga faɗar da suka ce laula unzila alaihi ayatun min rabbi ina ma a ce an saukar mai ayoyi daga ubangiji sai Allah madaukake ya ba su amsa awalam yakfihim anna anzalna alayka alkitaba yutla alayhi yanzu bai ishe su ba bai wadace su ba cewa mun sabkas ma alqur'ani mai girma wanda ake karanta musu shi yani awalam yakfihim min alayat alqur'ani yutla alayhi yanzu aya ba ta ishe su ba kamar aya ta alqur'ani wanda aka kira aka kiraye su su kawo daidai da kwatamcin sura guda suka kawa suka kasa ku kawo daidai da kwatamcin aya kuka kasa alhali kuna tuntawa ku larabawa ne kuma wannan alkur'ani balarabe ne ya gagare ku yanzu bai ishi mu bai sai ku ba aya kana ai tafkiran nam inna fi zalika a cikin wannan al'amari fi inzal alqur'an a cikin sabkar da alqur'ani la rahmatan wa zikra li qaumin yu'minun ai rahma ce kuma tana taswa ne ga mutanen da suke da imani ai tazkiran tana taswa ne wa illatan wa'azi ne liman amana wanda ya yi imani wa amila bihi ya yi aiki da shi. Kulkafa billahi
قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشكرون يستعجلونك بالعذاب يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين Allah malaukaki ya ce kul kafa billahi baini wa bainakum shahida anni rasulullah wa hadha alquran kitabullah kitabullah Allah malaukaki ya ce kace musu kul kafa billahi baini wa bainakum shahida Allah ya ishe ni shaida ya ishe ni shaida tsakanina da ku akan cewa ni manzo ne na Allah madaukaki kuma wannan alqur'ani ne ta da shi ya alamu ma fi samawati wal ard wallazina amanu bil batil wa kafaru billahi ulaika humul khasirun Allah madaukaki ya san abin da ke cikin sammai da ƙasa wallazina amanu bil batil wanda suka yi imani da ƙarya Abdullahi dan Abbas wanda yadda Allah ta ƙara tabbata a gare su yace yace bi ghairillah bil batil kin nan ba suka yi imani ba da Allah ba Imam Muqatil yace bi ibadatu shaytan suka yi imani da bautar shaytan wa kafaru billahi suka kafa cewa Allah madaukaki ulaika humul khasirun wa annan sunni tafaku khasaru wa yasta'jilunaka bil azab kuma suna nema a gaugauta musu azaba suna cewa dan me Allah madaukaki bai kawo azaba da tana cewa za a yi kaza za a yi kaza dan me Allah madaukaki bai ba nazalat fil nazar bin al harith wannan aya ta sabta akan nazar al harith fina qala lokacin da yace wa amtir alaina hijaratan min as-sama to in kana cewa za a yi ruwan sama to amana ruwan duwatsu daga daga sama in abin da kake wani gaskiya wala wala ajalun musamma in ba dan lokaci da Allah madaukaki ya sanya shi ba na yi musu azaba da musu azaba Abdullahi dan Abbas ya ce wa ma wa'adtuka anni la u'adhiba qaumaka wa la asta'siluhum wa u'akhiru azabahum ila yawm al-qiyamah kama qala bal sa'atu maw'idukum Allah ma manzo Allah Abdullahi dan Abbas ya ce a wannan alkashin aya Allah na cewa manzo sallallahu alaihi wasallam abinda nama alkawali kan cewa ba zan azabtar da mutanenka ba da azaba wadda za ta halakar da su gaba ɗaya zan jinkirtar da azabar su ne har tashin har ranar tashin kiyama kamar yadda Allah madaukake ya ce bal sa'atu maw'idu har dai ranar kiyama ita ce ma'alkawarin tasu abinda suka girba za su gani gobe kiyama imamu dhahaka ya ce muddatu a amarihim za su gani tsawon rayuwarsu li annahum idza matu saru ila al-azab domin idan suka mutu to kamar sun tahi ne kan cikin azaba wa qila yawm badr wasu malamai suka fassara cewa ranar badar ne ranar azaba wannan ita ce ranar badar la ja'ahum al'azab in ba dan alƙawarin da Allah madaukaki ya dauka ba to da azaban nan ta zo musu wala ta'ati wala ya'tiyannahum baghtatan wa hum la yashurun kuma azaban nan za ta zo musu kwatsam kai tsaye a mamaye ba tare da sun san za ta zo ba kila al'azabu kila al'ajal wasu malamai suka fassarar da azaban nan al'ajal baghtatan wa hum la yashurun na qala yasta'jilunaka bil azab suna neman suna gaugautar da kai game da musu azaba a adahu da al-ta'kidan Allah madaukaki ya kunkuma wannan magana saboda karwar da ita wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin kuma kasance cewa wutar jahannam tana kewaye da kafirai jami'atun lahum ta tattaro su gaba daya la la yubqa la yubqa ahadun illa dakhalaha babu wanda zai wanzu daga cikin su ba sai ya shiga wutar jahannam نعم
يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون أنه ولو كثير لا ترى يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ranar da azaba za ta mamaye su ta ɓangaren kawunansu haka da ƙasarsu yani idan zashiyar azabu a hafa bihim jahannam idan azaba ta lullube su ta mamaye su wutar jahannama ita ma sai ta zo ta kewaye su kama kala kamar yadda Allah madaukaki ya ce walahum min jahannama bihadu wa min fawqihim hawashi suna da wutar a cikin wutar jahannama suna da mihad tunguda ta azaba wa min fawqihim hawashi kuma suna da hannun rihi murihi ko barko na azaba ina kasa azaba saba azaba suna tsaka wa yaqulu zuku za a ce musu ku dandana imamu nafi da an kufa mutanen kufa suka karanta wa yaqulu da ya ai wa yaqulu lahum almuwakkalu bi azabi wanda Allah madaukaki ya dora mashi yaunin azabtar da su mala'ikan azaba zai yi kace musu zuku ku dandana iya kwara musu wa qara'ana akharuna bin nun sauran malamai suka karanta da nun na qulu bi annahu lamma kana bi amrihi domin lokacin da al'amarin ya kasance azaba wannan da umarni ne na Allah nusiba ilayhi sai aka dangana wannan azaba ya zuwa gare shi wa ma kuntum ta'malu kuna ana azabtar da ku sakamakon aza abin da kuka aikata a nan duniya ai jaza'a jaza'an jaza'a ma kuntum ta'malu wannan sakamakon abin da kuka aikatawa ne a duniya na kafirci da sabani ya ibadi allazina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budu ya ku bayina wanda kuka yi imani to ku sani wa ƙasa ta a yalwace take idan wuri ya kumta ta gari ku to fa ƙasa tana da fadi ku rabu da wannan wuri mai kumci fa iyaya fa'budu ni kadai ne ya zanto wajibi ku bautawa imamu muqatil da imamu kalbi suka ce nazalat fi du'afa muslimi makka wannan aya ta sabka ne akan masu rauni na musulmin makka ya kuru za su iya cewa in kuntum fi zaitin bi makka Allah na cewa idan kun kasance kuna cikin kunci a makka min izharil imani na ku bayyana imanin ku da musulunci fakhruju minha ila ardil madina to ku huta daga makka ku koma kasar madina inna ardi yani al madina wasi'atun amina wuri ne kasa ta ce madina mai yalwa kuma amintata imamu mujahid ya ce inna ardi almadina wasi'a fahajiru wa jahidu fiha kasa ta ta madina tana da yalwa ku yi hijira ya zuwa gare ta kuma ku yi jihadi cikin ta qala sa'id ibn jubair eh sa'id ibn jubair yake cewa idan umila fi ardi bil ma'asiya fakhruj minha fa inna ardi wasi'a Allah na cewa idan aka aikata sako a cikin kasa ta to ku huta daga cikin ta domin wannan kasa ta tana da kasa ta mai yalwa ce imam ata ya ce idza umirtum bil ma'siya idan aka umarce ku da sabo fahrabu to ku tsere fa inna ardi wasi'atun kasa ta tana da yarwa wa kadhalika yajibu ala kulli muslimin ala kulli man kana fi baladin yu'malu fiha bil ma'asi wa la yumkinuhu taghyir dhalika an yuhajira ila haythu yatahayyau lahu al ibada mali yace dalilin haka haka wannan akan kowane musulmi dukkan wanda yake cikin wani gari wanda ake aikata sako kuma ba zai iya canzawa ba to wajibi ne akan shi yayi hijira ya zuwa wurin da zai samu dama ya bauta wa Allah madaukaki na'am wa qila nazalat fi qaumin sai a wannan zamani namu ina ne ba a saban Allah sai ɗaiɗaiku kuma a koyi masu saban Allah suna saban Allah sai dai in ka tsinci wurin da ba za a barka ba ka bauta wa Allah madaukaki kamar yadda ya kamata to wannan wajibi ne kamar wannan ƙasa. Man saban Allah babu ƙasa yanzu a doron duniya wadda ba a saban Allah a cikin. Dare kuma kamar ƙasashen Saudiya da sauran ƙasashe wanda ake shari'a da ta musulunci to saban Allah ko da za ka yi dole za ka yi shi a goye ba a bayyana ba. Kala Muqarrif bin Abdullah, Muqarrif dan Abdullah ya ce, وقيل نزلت في قوم تخلفوا عن الهجرة بمكة. ما ya ce kuma wannan aya ta sauka ga wasu mutane wanda suka toge game da yin hijira zuwa daga makka da bar makka su kai madina wa qalu nakhsha in hajarna shajarna min al-ju'i wa dhayq al-ma'isha muna tsoro in muka yi hijira muka bar makka za mu yi cin karo da kumci na rayuwa da yunwa da wahalhalu wa anzalallahu hadhihi al-aya ya Allah madaukake saukar da wannan aya walam يأذرهم بترك بترك الخروج أن بباس أزريبا درش فتا قال مطرف بن عبد الله مطرف بن عبد الله يتي أرضي واسعة أي رزقي لكم واسع فخر شيء فسر أرض لن واسعة أرض كلا يتي أرض كلا من يلواني فكوتا كل نفس ذائقة الموت وسنين شوى قوة ريس تنتنى ذاهب الموت خوفهم بالموت ana Allah madaukaki sai tsoratar da su da mutuwa li yuhawwinu li yuhawwina alaihim alhijra ba dan komai ba saboda ya sauƙaƙa musu hijira idan mutuwa ta za ta zo to kuma ke da hijira al'amari ne mai sauƙi na'am ai kullu wahidun mayyitun aina ma kana dukkan kowanne da cikin ku matacce ne duk inda ya kasance kana makka kana madina mutuwa dai za ka yi ina kike mutuwa za ka yi fala tuqimu bi dari shirk kada ku zamna a kasar shirka khawfan min al-maut tsoron mutuwa inda in kun yi tunkawo kuna kawo hujja da talauci da tsumci to ai ga mutuwa nan gaban ku kuma ilaina turja'un ya zuwa gare mu ne za a maida ku fa fa najziyakum bi amalikum wa sakauta muku ayyukan ku qara abubakar yujzauna abubakar ya karanta yujzauna bil ya والذين آمنوا وعملوا الصالحات
والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم
Allah madaukaki na cewa wallazina amanu wa amilu salihati lanubawwi annahum لنبوئنهم من الجنة غرفا Allah madaukake ce wallazina amanu wa amilu salihati wa'anda suka yi imani kuma suka yi aiki nagar na kwarai wanda yake kalkashin umarni na Allah da karantar sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aikin da aka yi dan Allah kamar yadda Husayn ibn Iyad ya ce dan bawu annahu tabbat da musabkar da su muwazzar da su minan jannati daga gurafan za mu sabkar da su a cikin ɗakuna min aljanna a aljanna qala qara'a hamzatu wal kisa'iyyu bi ta sakinatan min ghairi hamzati bi sa'i ساكنة بغير حمزة آه، يقال آه، حمزة لكساء إمام حمزة لكساء سنكرا تادا ساء بمقن لنفوي أن حسكتي لنسوي نن- نا- نسوي لنسوي ننه لنفوي أنه لنسوي ونه suka hudda nun suka karanta da ta qala yuqalu sawar sawar rajulu idza aqama ana cewa sawar rajul idan ya zamna wuri wa aswaytahu idza anzaltahu manzilan yuqimu fi idan ka sabkar da mutum a gidan da yake zamne wa qara al akharuna bil ya bil bari wa fatha wa tashdid wa sauran malamai suka karanta da ba da yi wa ba fataha da yi ma da ba da mata fata kuma da yi wa waw karhi wa hamzatul ba'daha kuma suka tabbatar da hamza bayan lan qawwi annahu ay lananzilannahu za mu tabbatar da su min aljannati ghurafa a a- alali aljannonin da suke sama jam'i ne na a- a- al'aliya aliyatul dakin da yake sama daga mataki na farko to na biyu zuwa abin da ya sama ya ce wannan itaji na na- na biyu abin da ya sama aljannoni wanda suke sama ɗakunan da suke sama ta jirimin tafi al'anhar wanda ƙoramai suke gudana ƙarƙashin ƙoraman da ba za su gine ma gini ya fada ba ban kawai za su baka ruwa mai daɗi kuma da iska mai daɗi mai sanyi khalidi na fiha suna madawwama a cikinta ni'ima ajrul amili ma dalla da lada da ni'ima ajrul amil ladan wa'anda suka yi aiki da darna kwarai da Allah madaukake ce alladina sabaru su wane ne wa'annan su ne wa'anda suka yi haƙuri ala shada'idi a bisa tsanani yunwa da kishirwa da tsangwama da talauci amma duk da haka ba su bari ba suka bautawa ubangijinsu a bisa yadda ya yi umarni walam yatruku dinahum ba su bar addininsu ba duk da wani halin da suka sha da azabar da kafirai suke musu sai hijira ba su bar ba da shiddati saboda tsananin da ya da ya same su wa ala rabbihim yatawakkalun ya'tabiruna kuma a game da ubangijin su ne akan ubangijin su ne suke dogaro ba sa dogaro akan kowa wa ka ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha dewa daga dabbobi nawa ne wanda ba sa daukan arzikin su ba sa gujiri ba sa daukan arzikin su taskanta وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمؤمنين الذين كانوا بمكة وقد آذاهم المشركون wannan kuma lokacin da annabawan isra'ila Allah da amincin shi su tsara tabbata gare shi cewa mu'minai na mutanen makka lokacin da mushrike suka azabtar da su hajiru ila madina yace musu ku yi hijira da zuwa madina fa qalu kayfa nakhruju ila madina wa laysa lana fiha darun wala mal faman yut'imhum faman yut'imuna biha wa yaskina yaya za mu yi hijira ya zuwa madina alhali ba mu da gida ba mu da dukiya a can kuma babu wanda zai ciyar da mu ya shayar da mu fa anzalallahu sai Allah madaukaki ya sabkar da wannan aya wa ka ayyin min dabbatin to in haka nan ne da yawa dabba wanda dabbobi ne ba sa dauke da arziki la tahmilu rizqaha la tarfa'u rizqaha ma'aha ba ta daukan arziki ta tare da ita wala tudakhir shay'an kuma batta tanadun wani abu ko kankanan shi ligadin saboda gobe min al-baha'im na dabbobi wa tuyur da tsuntsaye Allah ya zukuha Allah shi ne yake arzuta ta wa azan yake arzuta su wa iyyakum da ku haythu kuntum duk inda kuka kasance to Allah ne mai arzuta ku wa huwa samiul alim kuma Allah madaukaki shi ne mai jin abin da kuke fadi masani da abin da kuke aikatawa ai as-sami'u li aqwalikum wanda yake sauraron mai jin abeban da kuke wani la la najidu ma ma ma nufiq bil madina kuna cewa ai ba za mu samu ba abin da za mu ace mu ciyar a madina al-alimu bima fi qulubikum masanin abin da yake cikin zukatan qala sufyan sufyan thawri rahimahullah yace an ali ibn akmar daga ali da akmar wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha qala la tudakhiru shay'an li ghad cewa daga dabbobi wanda ba sa tanadin wani abu saboda gobe abinda suka ci yau shine rabar su qala sufyan sufyan yace laysa shay'un min khalqillah yakhba'u illa al-insan wal fa'ra wan namla yace babu wani abu daga halitta Allah wanda yake koyi wani abincin da zai ci sai abubuwa guda uku mutum da bera ko gahiya Na'am.
sannan tururuwa su ne su ne suke tare da su wai ka duba kawai za ka kusa haka da babu mai sata ya kai wani abu ya tattara kamar gashi a kofera haka ta ruwa shi kuma haka mutum ko da lokaci shi ne ne ne ma yake tara ya fi قال أخبرنا قال المؤلف رحمه الله أخبرنا أحمد بن إبراهيم الشريحي أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي أخبرنا أبو عبد الرحمن الحسين بن محمد الثقفي أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن الدقاق أخبرنا محمد بن عبد العزيز أخبرنا إسماعيل بن زهارة الر- الرقي أخبرنا الرقي عفوا أخبرنا أبو العطوف الجراح بن منحان عن الزهري عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر رضي الله عنه عنهما قال أن سبونا حديث لك عبد الله بن عمر وأن أنا تكار ثبت أدرس قال دخل معي رسول الله صلى الله عليه وسلم حائزا من حوائط الأنصار وقال صلى الله عليه وسلم يا شد تاردني وتدرك هذا تسكين غرا كم متانا مدينة فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقط الرطب بيده ويأكل قال صلى الله عليه وسلم سيك كنت تسين دبينو ماكا da hannun shi mai girma mai karamci iya ce faƙala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kun ya ibn Umar ya kai da Abdullah dan Umar kace fa qul qultu sanati la ashtahi ya rasulullah yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam banna marmanin qala lakinni ashtahi tadini ina marmanin ta wa hadhihi subhu rabi'atu منذ lam at'am ta'ama yace wannan sahiya ta hudu ce bin dan da wani abinci ba ko su daya قال ولم أجده kuma ban same shi ba mun dandana wani bai bani ba ni kuma ban same shi ba ba na da shi fa qultu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahu musta'an Abdullah da Umar ya ce inna lillahi lalle mun muna komawa ga Allah ne Allahu musta'an kuma Allah shine mai abin taimako shine mai taimako qala ibn Umar ya kai dan Umar لو سألت لو سألت ربي لأعطاني مثل الملك كسرى وقيصر da dai na roƙi ubangiji na to da ya bani kwatamcin koyi yadda abin da kisra da kaisar suka mallaka ba zai sa da ru lokacin nan babu daular da ta zama to suna da arziki kamar wannan dauloli guda azafan muza'afa da Allah ya bani linkin ba linkin abin da suka mallaka na dukiya lakin aju'u yawman wa ashba yawman sai dai ina yunwa wani yini kuma ina koshi wani yini فكيف بك يا ابن عمر تو يا يا جمدك يا كيد عمر يا كيد عمر إن أمرت أك وبكيت في في وسالة من الناس يخبع يخبعون الرزق سنة ويضعف اليقين yace yaya za ka kasance ya kai dan Umar idan Allah madaukaki ya rayar da kai aka wanzar da kai cikin mutanen da suka zamanto wanda ba sa kulawa da wasala lalatattun mutane yukhbi'una rizqa sanatan wanda suke koyi arziki tsawon shekara guda wa yad'u fil yaqin kuma yaqinu su ya rawu fa nazala sai wannan aya ta zakka wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqa Allah yarzuquha wa iyyakum قال أخبرنا عبد الواحد المليكي أخبرنا أبو محمد الحسين بن أحمد المدخلي أخبرنا أبو العباس السراج أخبرنا قطيبة بن سعيد أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنس بن مالك اسم قال صلى الله عليه وسلم يأتي كان لا يدخل شيئا لغير لغد وقال صلى الله عليه وسلم بكثرة في حج ونعم سبب وغبا وروينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغلو خما تغلو خماسا وتروح بغنا yace maza a yace an ruwaito ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da dai a ce za ku yi dogaro da Allah ku yi tawakkali ga Allah mutakar tawakkulin shi to da tabbat Allah madaukaki ya arzuta ku kamar yadda yake arzuta tsuntsaye suna tashi tun da sahi ciki a dami babu komi kuma su komo da marece cikin sa a ciki arzikin Allah suka ci kaga sai mu tsaya kan wannan gaba abinda muka wadi dai Allah madaukake ba mu lada abinda muka kuskure Allah gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk